الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yinin juma'a goma sha bakwai ga watan biyar na miladiya dubu biyu da ishirin da hudu wanda hakan ya yi daidai da tara ga watan zulƙida watan sha ɗaya a cikin watannin musulunci shekaran hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa tawo mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyan ayoyin alqur'ani da tarjamar su da muke cikin wannan masallaci a wannan lokaci kuma daidai mako irin wannan lokaci idan masu bibiyar mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta goma sha shida suratu nahar karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta hamsin da shida yau za mu tashi aya mai namba ta hamsin da bakwai wannan kuma shine darasinmu na goma daidai a cikin suratu nahar alarma faɗin allah ta'ala da yake cewa ya ja'aluna lillahi banati subhana ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ول وجهه مسودا وهو كظيم.
daga cikin siffofin mushrikai da Allah ta'ala yake ba mu labari daga cikin irin siffarsu mummuna yaj'aluna lillahi albanat suna jingina wa Allah subhanahu wataala yaya mata sai sai yaya mata na Allah ne so kuma yaya maza su ne nasu wannan abin da suke faɗa a bakunan su kenan kuma abin da suke jingina wa Allah a matsayin yaya mata wai mala'iku ne hece almalaikatu banatullah wal iyad billah daga cikin irin masu wannan mummunar ta'ada akwai kabilar Khuzaa da kuma kabila ta Kinana duk kabilu ne a cikin Qurayshawa Larabawa to waɗannan kabilu guda biyu sun shahara da wannan mummunar magana wajen jinjina wa Allah ɗa ko ƴa mace kuma wani abu na biyu da suka mai da mala'iku suka mai da su halittun ‘ya'ya mata suke jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala su. Idan kun kula laifin hawa biyu ne, su mala'iku ba a siffanta su da zukura auku nusa, ba a siffanta mala'ika da namiji ne ko mace, haka jinsun suna mala'ika.
Wata zuwa yau ne, Ƙur'ani ya bayyana su zama kamar Jibril, Israfil da Malik an gane ko da Raqib da Atid da sauran wanda Qur'ani ya ba mu labarin su da sauran wanda hadisi suka ba mu labarin su to a haka za ka kiraye su waɗanda kuma Allah bai sanar da mu ba manzon Allah bai bayanin su ba sai a basu a mala'ika to jam'in su ne al mala'ikatu in aka ce al mala'ikatu wannan ta'un din ba ta'u ta'anis ba ta'un ce ta jami'i ana fahimta kuma laraba suna ce aljumu'u mu'annasa duk inda jam'i yake a larabci da mirin mace ake bashi zai fito muku fili gunda Allah ta'ala ke cewa al-arabu qalatil a'rab qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kun ga al-arabu na'am al-arabu jami'i ne jam'i ne na arabi sai aka ce qalat an fahimta inda za ta qalat aisha ko qalat fatima sai aka ce qalatil a'rab shi za ka ce aljamu'u mu'annasa in an ce almala'ikatu wannan ta'un ta'ul jam'i ce ba ta'u ta alif bace ba a jingina mala'ika halitta ta shi namiji ne ko mace ce ba ai to kun ga laifi biyu suka yi sun mai da halittun mala'iku ‘ya'ya mata wanda ba su da nasi akan wannan sannan kuma sun jingina wa Allah ɗa a ɗan ma suka jingina masa ‘ya'ya mata laifi hawan biyu ne wannan kowanne laifi ne iyakai mutum zuwa ga shirka iyakai mutum zuwa kuma ƙaryata Allah da ƙaryata alƙur'ani ana fahimta domin daga cikin irin abin da Allah ta'ala ya faɗa a ƙur'ani bai so ya ji hatta samai da ƙasai suna nufin kecewa da darewa da rugujewa a duk lokacin da aka jingina wa Allah suratu maryam ƙarshenta takadu samawati tafaqqarna min takadu samawati yatafaqqarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tafiru al-jibalu hatta saboda me takadu samawati ko yakadu samawati duk akaranta ya tafattar na mini sammai sun fusata su kekeci su dare wannan saman da muke ganin su ta kusa ta gyake ta dare watan shakul ard kasa ma ta fusata ta kekeci ita ma ta dare kasa wata kirul jibalu haddan duwansu sun fusata su rigiddigi su zama gari kamar auduga kamar tilawa mai tambaya zai ce dan me sama za ta keke ƙasa za ta dare duwatsu za su rididdige su zama gari saboda sai Allah ce an da aulin rahmani wadda a duk lokacin da aka ce Allah iya da ɗa duk lokacin da aka jingina wa Allah ɗa to sai sammai da ƙasai sun kusa su dare su gurguje gaba sai duwatsunan duniya sun kusa ta kuma gari su rididdige gaba a duk lokacin da aka ce an da aulin rahmani wadda a lokacin da aka yi da'awar jingina wa Allah ɗa. Wannan aya tana cikin ayoyin da ba su da ɗigwa Ƙur'ani, an da aulin Rahmani walada, tana cikin ayoyin da ba su da ɗigo ko na ya ko na ta ko na shin mai ruwa ko na ca kuna gane ko? Wannan karatun gida ne namu ne wannan. A gane ko? Yawwa ko ƙau mai ruwa duk ba ta da wannan ɗigon a ciki. Suna cikin ayoyi sun kai shida ko fiye da haka wanda ba su da ɗigo a kansu a Ƙur'ani gaba ɗaya. An fahimta? to Allah ta'ala ke ta suna jingina masa yaya mata sai Allah ce subhana sarki ya tabbata ga Allah Allah ya girmama a jingina masa da a kullum malamai suna cewa shi da ana son sa ne da manufa guda biyu kawai manufar farko shine a lokacin da ka fara gajiyawa ya taimake ka dole ko kuma ya kai wani matsayi ya hutar da kai kan abin da kake abu na biyu kuma an kamo tema addu'a in ka ɗauke wannan abun guda biyu to da bai da wani amfani to Allah me yake da bukata iya gajiya ne Allah dai ya samu taimaki baya yi Allah iya bukatar addu'a baya bukata to kaga wannan manufa guda biyu duk ta dan adam ce mai kasawa gajiyayye iya son a taimake shi in ya fara gajiyawa kuma iya da bukatar addu'a bayan ya bar duniya amma Allah ba shi da bukatar wannan yasa Allah yake korewa kansa da ko mataimaki ko mata Allah baya bukata wa ta'ala Allahu an zalika ulwal kabira an bayyana nan sai Allah ta'ala da kansa yace subhana sarki ya tabbata ga Allah qalatu qalu al malaikatu banatullah daga cikin miyagun magana suna cewa malaiku yayin Allah ne mata an fahimta wa yaj'aluna li anfusihimul banina alladhina yashhud sai Allah yace wa lahum ma yashhud su kuma sai su zaɓi abin da suke sha'awa su a nasu tunanin sai suke ganin ‘ya'ya maza su ne suka fi falalla suka fi duk abin da ake nema ke su jingina wa kansu ‘ya'ya maza su kuma su ɗau ‘ya'ya mata su jingina wa Allah su ba wata ana fahimta wannan kuma ayar tana nuna mana kan cewa kafin zuwan musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘ya'ya mata suna cikin garari da tashin hankali a lokacin mace tana cikin kayan gado idan mutum ya mutu ya bar mata to kawai wani daga cikin yayin mutumin sai ya zare mahaifiyarsa kai amma duk sauran gogo abin nan ya dukkanin su sai gaje su zama matan su ko haka su da can mace ba ta da yancin ta yi gado da mahaifinta zai fi kowa kuɗi ya mutu ba za ta gaje shi ba da mijinta zai fi kowa kuɗi ya mutu ba za ta gaje shi ba hasali ita ma cikin kayan gado take da can ya mace bata ita ta mallaki dukiya ba ko mun kankanta ta duk abin da ta mallaka to kawai namijinta ne ko na ko na babanta ne da kuma ya mace tana nan a gidansu sai wani jarumin ya zo ya kwace ta a gaban iyayen ta gudu da ita bayan da zai haka suke ba su da wani yanci suna cikin rayuwa ta tashin hankali amma zuwan musulunci sai ya ce ita ma ya mace tana da gado lizzakari misal haddul unsayayi yace lirijali nasibun min maktasab walin nisa'i nasibun min maktasabna was'alullaha min fadli su ma suna da iko su yi kasuwanci su tara dukiya ta su Allah ya ba su wannan yanci tana da iko idan babanta ya mutu a bata ɗaya bisa biyun kasan ɗalibi tana nan idan mijinta ya mutu idan iya da ɗa ko da ita ko da wata a bata ɗaya cikin takwas a dukiyarsa in ba shi da ɗa da ita ko da wata a bashi a bata dukiya ɗaya cikin hudu tana da wannan haƙƙin tana da iko ta sa hannun jari da ya kasuwanci ta ɗauki yara su mata kasuwanci samu dukiya duk sai da musulunci ya zo ya bata wannan yanci kuma tana da dama ta zaɓi miji idan an ce za a bata wani ta ce bata so to iyayenta wajibi su lallace ta su fahimtar da ita manzon Allah ya hana aiwa ya mata auren dole ya hana wannan an fahimci wannan duk da ya mata ba su da wannan yanci to da ya mace binne ta ma ake da ranta ma a kama ta aje a binne ta da rai kawai domin mutum iya gani idan ya haihu ya ji ya mace kamar wani abun kunya ne yawon kuma a yadda nazari na masana ya nuna kan cewa ya mace ta fi tausayi an fahimta ya mace ta fi ɗa namiji tausayi kuma ya mace ta fi ɗa namiji zumunci yanzu misali kana da yayye mata da kanne mata a ce za ka yi aure za ka irin gudunmu da za su yi amma idan kana da maza musamman a ce samun su bai kai ya kawo ba ko ya yi da gidansa ya ji ba ruwansa da abin da zai ba ƴaƴa mata suna da tausayi kuma suna da zumunci har ma ake cewa da ka aifi gwamna ƙwara ka aifi matar gwamna domin ƴaƴa matan sun fi zumunci an fahimta da dama ana samun kaga ƴa mace ta fi kula danginta har ma ta yi farauto wani abu a gun mijinta ɗin ta yi wa ƴan uwanta har ma wa'ansu ƴan uwan mijin sai sun biyo ta gunta sana'a yi ana samun wannan an fahimci wannan ku duba yanda ya mace take da hikima da baiwa fir'auna fa ya so kashe annabi Musa iya jariri amma matarsa ta la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakidahu wal kuma yaji magana matarsa bai kashe annabi Musa saboda kamata suna da wannan mazaya cikin da yawa an fahimta to Allah ta'ala yake cewa lahum ma yastahun sai su dingina wa kansu abin da suke sha'awa abin da suke so ne yaya maza sai Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan an yi wa ɗayan su albishir matarsa ta haihu amma a ce ya mace ta haifa zalla zalla tana cikin aka wato kana kaman sara wajuhu muswadda sai fuskarsa ta zamto baƙaƙir ya turbine fuska yayi fuskar shanu mutaghayyira min al-gham wal karahi fuskar ta canja da damuwa da bakin ciki da kyama kawai dan an ce an haifa masa mace wani albishirin ke ce ko matarka ta haihu idan yace mai ta haifa idan aka ce ya mace shike na sai canja ya turbine fuska an fahimta shine zalla wajhu muswaddan fuskar ta zama bukakir ya canja gaba daya ya nuna damuwar sa a to wannan wannan adar mushrikai ce al'adar mushrikai ce ba al'adar musulmi ba ce kuma har yanzu ma akwai daya biyu zaka ji wanda ba su sha tauhidi ba suna inkarin wani yafa musu ya mace an fahimta akwai wanda yake jin labari wai matar zafi ya mace ta daya ta biyu ta uku yanzu ke mata kashi wai wallahi za ki kara yi wa karki a ifa mace kaji wani mahaukaci ai ba ki take biganta haihuwa ba Allah ne yake da iko ya bada haihuwa an fahimci wannan wani ma iya ta iya neman haihuwar Allah bai bashi da zai bada duk abin da ya mallaka ya ga ɗansa ko ya wallahi zai bayar amma Allah bai bashi ko ba lai yayi wa Allah har yanzu akwai wanda a cikin mu din in aka haifa mai iya mace ga baya farin ciki kamar an haifa mai namiji har yanzu a ga kuma namijin wani da yawa kwarar ka haifi mutum da shi yanzu me ranar ka haifi ɗan kala da daina kiran mutane me amfanin sa ka haifi ɗan da zai dinga haifar ma baƙin ciki a kullum kana kwana da damuwa ya zama to haddisuna na bala'i ga al'umma me amfanin wannan sa ba shi da wani amfani ana fahimtar wannan saboda haka wannan al'adar mushrikai ce su da Allah yayi maganar shine yake bada haihuwa ga wanda ya so to da ya mace fara ba da labarin ba da haihuwa kamar lillahi mulku samawati wal ardh
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء نعم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا نعم ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard Allah shine mamallakin samai da kasai gaba ɗayan su da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su sai Allah ya ce ya khluqu ma yasha Allah shine ke halittar abin da yake Allah shine ke halittar abin da yake ba abin da ka so ba ba abin da muka so ba ba abin da suka so ba abin da Allah ɗin ya so yi zai halitta an fahimta sai ce ya habu liman ya shawo inasa daga cikin sonsa da halittar da zai yi sai wa wa'ansu mutane baiwa da kyauta ya habu hiba shine kyauta ko baiwa sai Allah yi wa mutum kyautar 'ya'ya mata sai bude ba da kyautar 'ya'ya da mata ya habu liman shau inasa sai ya zaɓi wani cikin mutane mai kyauta da ya bashi 'ya'ya mata gaba ɗaya kaga so aka fara gabatar wa ya habu liman shau zukur sai ya zaɓi wanda daga cikin mutane kyautar ‘ya'ya maza duk ya bashi ‘ya'yansa maza ne gaba ɗaya. Au yi zawijihun zukuranan wa inasa, wa'ansu kuma sai Allah ya musu mix ya cakuɗa musu a ba su ‘ya'ya maza da mata a haɗe. Wai ya ji ado mani kyawu a ƙima. Allah kuma yi so sai ya bar wa'ansu ba su haihuwa, shi ne a ƙili, bakarara wanda ba ya haihuwa, wanda kuma ba ne sai yi wa Allah ba, haka Allah kawai ya so, domin ya cika ƙarfin ifansa. ya biya wani mata ya biya wani maza ya biya wani mata da maza saura me saura kuma ya hana wani domin ikon sai jika ke zabuwan sai hana sahiwa a dinga fama a je can neman maganin haihuwa a je can ya auri wancan ya auri wancan in Allah bai san wallahi ba zai haihu ba ba yadda zai haihu domin iya cikin wanda Allah ya lissafa cikin wanda ba za su haihu ba sai ya rufe ayat da cewa innahu alimul kabir shine masani ko bai iko wani malami yake gabatar da ƴaƴa mata da Allah ya yi wajen fara ba da kyautar ƴaƴa sai shi akwai hikimomi da yawa rubutu littafi guda ya ga wani ya faɗi hikimomi wanda Allah ya gabatar wajen ba da kyautar ƴaƴa mata daga cikin ƴaƴan daga cikin halittun da yake so cikin ƴaƴa maza sai ba su ƴaƴa mata wa an su ba su ƴaƴa maza wa an su ba su mis gaba daya sai malaman tafsiri suke cewa annabi Lut alaihi salam ƴaƴansa gaba ɗaya mata ne annabi ibrahim alaihi salam yayansa gaba ɗaya maza ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya takuda masa ya bashi yaya mata da maza maza guda uku mata guda hudu ko maza akwai al-kasim akwai abdullahi akwai ibrahim al-mu'azzam mata akwai rukayya akwai zainab akwai ummu kulsum akwai fatima an fahimta sai Allah ya masa mix ya hada masa mata yaya mata da maza to wannan kyauta ce ta Allah in Allah ya baka ƴaƴa mata duka akwai hikima in Allah ya baka ƴaƴa maza duka akwai hikima in Allah ya baka ƴaƴa mata da maza akwai hikima abinda ake roƙo wajen haihuwa ka nemi albarka kawai ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما daga cikin addu'ar annabawa bayin Allah na kore suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina kamana baiwa da mu da zuri da mu da matayen kamana baiwa sanadiyar aure da muka yi ka ba mu qurata ayi ka ba mu abin da idan mu zai gani ya ji daɗi yanzu a ce ka haifi ɗa ya haddace alƙur'ani ko mutumin kirki ka ka samu ƙurta ai ka haifi ya ce ta haddace alƙur'ani ga ɗabi'a ga kunya ga ladabi kaga ƙurta ai ka aurar da ita ga mutumin kirki an samu zuriya ta gari ka samu ƙurta ai to kullun cikin addu'a ka dinga wannan ya Allah cikin zuriyar da zaka bani Allah ka bani ƴaƴa masu albarka ya Allah ka bani ƴaƴa nagari wanda za su amfanar da kansu da al'umma kar ka tike da Allah ban haihuwa Allah ban haihuwa kai a ka dinga gwamawa da masu albarka in Allah ya baka wasu ƴaƴan ko sai ka kwammata ma da ba baka yabe su amma in janna duk wanda zai roki Allah haihuwa to ya gwama da neman albarka haihuwa Allah bani ƴaƴa masu albarka Allah bani zuriya mai albarka Allah sa musu albarka kuma ka dinga yi musu addu'a daga cikin abin da da yawa daga cikin iyaye suke manta ba sa yayan addu'a wajibi ne ka dinga yi wa yayan addu'a magabata na kwarai suna wannan wa an suma suna ayyukan alkhairi suna tawassuli da shi wajen Allah ya sanya yaran su albarka suna yi ana fahimta domin kun ga ƴaƴan nan da Allah yake ba mu daga cikin baiwarsa wallahi su ne kusan kashi saba'in cikin ɗari na rayuwarka idan Allah ya taimake ka da samun ‘ya'ya nagari masu albarka to za ka rayu ka mutu cikin kwanciyar hankali komin talaucinka in Allah ta'ala cikin ikon sai jarraba ka da baka ‘ya'ya mutanen banza walla duk dukiyarka da bakin ciki za ka mutu saboda ka suna taka rawa mai muhimmanci a rayuwarka da ɗa da matar da za ka aura kusan kashi tamanin suke idewa a rayuwarka tunaninka jin daɗinka kwanciyar hankalinka iya da alaƙa da su sai ka tsaya ka zagi don tsaye wajen roƙon Allah kafin ka yi auren ka dinga roƙon Allah ya baka mace ta gari bayan ka yi auren ka dinga roƙon Allah ya baka zuriya ta gari idan ka yi sa'a da wannan to ka samu kwanciyar hankali a wannan rayuwa amma in ka kuskurewa mace baka samu mutum mai kirki ba ka kuskurewa ƴaƴa baka samu ƴaƴan kirki ba to wallahi mutum duk kudin sa duk karatun sa da baki ciki zai mutu Allah ta'ala ya sa zuriya mu albarka Allah ya sanya musu albarka Allah ta'ala yake cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi wa ɗayan su albishir da matar ta haifi ya mace zalla wajuhu muswaddan huwa kadhib sai fuskar ta murtike ta yi bakakir iya bakin ciki iya mai damuwa ay mumtali'an hasana fuskar ta cika da damuwa da baki ciki wa ghal wa ghaizan da bashi rai mai kauri daga nan me zai ci
ya tawara min al-qawli أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا
yatawara shine yaktafa yatawara min alqawmi min su iya koyi kansa a cikin mutane yatawara yaktafa iya kokarin kuya ana fahimta min alqawmi daga cikin mutanen saboda me min su'i ma bushabe wai anaka tunanin domin bakin cikin abin da aka mai albishir da shi idan an mai albishir matar sa ya mace dinga kuya baya so a ganshi baya so ya fito cikin mutane shine ya tawara min alqawm min su'i ma bushirbi iya ta kuya cikin mutanansa an gane ko shine ya tafa min alhuzni wal aar iya kuya domin bakin ciki wai da abin kunya iya gar wai abin kunya ne ma wai kai ya mace abin kunya ne sun mai tafakkaru sannan sai ta nazari a kansa yace ayyumsiku ala huni shin wannan ya da na samu haihuwar ya mace zan rike ta da wulakanci kunihi ne hawan zan wulakantar da ita zan rike ta na tozartar da ita shine ayyumsiku ala huli am yadusuhu fi turab ko zan je ne binne ta a kasa kawai na tona rami na binne ta tona wannan yasa qur'ani ya ce wa idzal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat al-mawuda shine yarinyar da aka binne ta bisa jahiliyar irin wancan labarin da Qur'ani yake ba dan ita ya mace ce kai aje a binne ta kawai ta mutu a haka an fahimta to duk kyamatin da aka mata irin wannan azabar ta mutu a haka to Allah ya ce a lahira sai ya tambaye ta da wanda ya kashe ta din za a tutse su a tambaye ta bi ayi zambin kutilat wanda zunubi kika yi aka kashe ki kai da wani laifi kashe ta Allah sai ya yi wa mutum tambayar nan ana fahimta yasa daga cikin laifi mafi girma da ake zuwa gaban Allah da shine kisan kai duk laifinka karka kuskura ka je wa Allah da kisan kai dan Allah ta'ala da ya halicci dan adam shi kuma ya san halitta dai yasa hadisi ya inganta cewa da ka kashe mumini guda daya haka kawai ka kashe shi kwara ka je ka rushe Ka'aba yafi ma sauki yafi sauki a gun Allah da kashe mutum haka kawai kwara ka je ka rushe Ka'aba ana fahimtar wannan so ka dan adam a cikin Allah ne shi ya san abin da ya halitta akwai aikin da yake wa Allah ko kai ka sani ko baka sani ba ana fahimtar wannan to Allah zai ce wa idhal mawlud rasul bi aidan bil qutl nan kuma Allah ta'ala yake cewa in yatawara min al qaumi min su'i ma bushira bi ayamsuhu ala hulin am yadsuhu fi turab sai Allah ya ce ala sa'a ma yahkumu tur da abin da suke hukunta wa kansu ai bi sama yaqtuna lillahi al banat wadai da abin da suke jingina wa Allah na ‘ya'ya mata wali an fosimul bani kuma su jingina wa kansu ‘ya'ya maza yasa cikin sautin najimi Allah ta'ala yake cewa alakumu zakaru alakumu zakaru wa lahul unta tilka idan qismatun Allah tambaya yake wannan alif din alifin istifham ne alakumu zakaru yanzu ku sai ku rike ku sai ƴaƴa maza ne naku kamar Allah iya tambaye su kenan sai ku jingina wa kanku ƴaƴa maza ku dinga jingina wa kanku ƴaƴa maza ne naku walahul unsa kuma sai ku jingina wa Allah ƴaƴa mata sai Allah ce tilka idan kitub ismatun biza kai wannan rabo akwai rabon zalunci ka raba kuma ka dauka da kanka kaga rabon zalunci ne wannan su suka raba abun kuma su suka fara dauka sai Allah ce wannan zalunci ne a wannan rabo ku raba ku ce ƴaƴa maza su ne naku kuma ka san ƴaƴa mata kun jingina wa Allah ta da ce wannan rabo ne na zalunci tilka idan kismatun biza an fahimta shine ala sa mai hukumun tir da abin da su hukuntawa da su jingina wa kansu ƴaƴa maza sannan kuma su jingina wa Allah subhanahu wataala ƴaƴa mata wannan abu yayi muni ji Allah daga nan fa للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى نعم وهو العزيز الحكيم الله يتي للذين لا يؤمنون بالآخرة waɗannan da ba su yi imani da alkiyama ba an fahimta wanda su shan shagoliya ne yan duniya ne da abin da ake ba da labari zai faru a kabari bayan mutuwa a tashi ai hisabi ai kaza ai kaza duk ba su yadda ba a ce maciyar riba ga irin azabar sa maciyar rashawa mushriki wane ne wa duk ga azabar sunan amma sai su bridge da wannan suna ba su damu ba to wannan iya nuna alamar mutum bai bi imani da lahira ba wanda ba su yi imani da abin da zai faru a yinin alkiyama ba Allah ya ce masalu sau ai sifatu sau suna da mummuna siffa duk mutumin da bai imani da abin da zai wakana a yinin alkiyama ba to sai Allah ya siffanta shi da mummuna siffa min al'itiyaji ilal waladi wal karahiyatil inas daga cikin bukatuwarsu da suka nuna maitarsu na cewa ‘ya'ya maza nasu ne da kuma kyamar ‘ya'ya mata da suke an gane ko wa katlahunna kawfal faƙari wal'a da kuma kashe ‘ya'ya mata da suke tsoron talauci da abin kunya wanda shi ne matsalin sauɗin duk mai wannan siffa to iya da mummunan siffa in ji Allah kuma siffa ce ta wanda ba su imani da lahira ba duk wanda za a bashi ya mace ya fishi ya nuna damuwarsa to Allah iya siffanta shi la yu'minu bil akhirah bi imani da kiyama za ta tsaya ba kuma in yayi wasa da waɗancan mushrikan masu binne 'ya'ya mata da su Allah zai hada su a gobe kiyama ana fahimta tunda su ne magabatan su kan wannan al'amari har yanzu akwai waɗanda suke nuna damuwa da wannan abu an fahimci wannan duk wanda aka masa haihuwa to ya nemi Allah ya sanya wa nahiyar albarka ba a san irin albarkar da take cikin wannan aiwar ba Allah ne kadai ya sani ana fahimta wannan malai yake cewa suna da mummunar kama da kuma sifa walillahi al-masalul a'la ay al-uliya Allah kuma iya da madaukakiyar sufa an gane ko shine wasu malamai suke cewa hiya tauhid siffan Allah madaukakiya yake tauhidi kadai take wa annahu la ilaha illa Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya wakila jam' sifatul jalal wal kamal min al-ilm wal qudra wal baqa da aka ce walillahi al-masalul a'la ay ya kunshi a siffofi na jalal wal kamal girma da tumbatsa da cika min al-ilm daga cikin siffar Allah ta ilimi ga komai da komai wal qudra da kuma ikon Allah akan kowa da komai wal baqa da wanzuwar Allah komai zai kare barzatin Allah kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram komai sai ya kare ya bar Allah yanda duniya da kafin halittar annabi Adam ba kowa sai Allah da ikonsa da mala'iku to duniya sai ta dawo nan ba wallahi sai ta dawo sai komai ya kare sai komai Allah ya tada shi daga aiki saboda karka rudu da wannan rayuwa akwai lokacin da duk abin da ake ganin shine kamar yanzu da ake ganin kuɗi da dukiya su ne Allah ya ce kafin kiyama ta tsaya sai dukiya ta zama bola sai ka ji kaga bola da kuɗi a ciki ba mai ɗauka sai kaga bolan dala da bolan naira da bola pound da riyal na Saudiya wala suka ga bola Allah ta'ala yake cewa a ita wannan duniya ko yake cewa kafin kiyama ta tsaya lajailuna ma alaiha sa'idan jurba wa inna lajailuna ma alaiha sa'idan jurba Allah yake sai na mai da dukkan abin da ke kan wannan ƙasa doron ƙasa sai ma na mai da shi bola ji Allah sai na mai da shi bola tarkace ba mai su komai sai ya kare ai qur'ani ya ba mu labari da ma kafin kiyama ta tsaya sai kaga raquma suna yau ba mazu wa idhal isharu uttilat kaga raquma manya manya ko motoci a yanzu ko jiragen sama ga sunan a fake ba masu su kafin kiyama ta tsaya sai wannan ta faru to akan wannan zaka tada hankali mutum da ƙarfi da yaji sai ya zama kafiri ko mushriki akan dukiya wanda ga karshen ta na ijal kuma duk abin da ka gani a hannun mutane a yau na dukiya to wa'ansu ne suka bar shi a baya wa'ansu ne suka bar shi shekara ɗari baya wallahi ba wani a cikin mu nan zaka ce mai kuɗi ne ko ya mallaki daidai wannan kofin babu shi an fahimta shekara ɗari baya duk wanda suke raye a bayan kasar nan a yanzu ba wanda ya mallake ko allura in ma an haife ka to baka da komai Allah kuma waccan dukiyar ta hannun waɗancan ɗin sun yi hikimar sa ya juya ta ya juya ta kuma ta zo hannunka yau in kana da hankali me zai faru gobe a kai wa kanka amsa ka ba kanka amsa yanda aka kwato daga wajen waɗancan aka baka to wallahi ko kasu ko kaki wata ran sai ta koma hannun wani gidajen nan da muke zaune muke kwanciya kake ji ka bai kirji kace gida na ne shago na ne gona ta ce da ta mata ka bace ai ba naka bane gonar wani ce gidan wani ne wani gumma makabarta ne binne mutane ake agun yanzu ka zo ka zaba falaza agun ka ce ta kace amma shekara 400 biyar ba maki binne mutane ake agun baka sani ba to ita wannan duniyar haka take yasa Allah ta'ala ke cewa an fi umin ma ja'alakum mustaqlifin fi idan nace ku ciyar da dukiyar ku to ku ciyar akan dukiyar da na dora ku halifofi ne akan ta da tan bata ka bace sai Allah zai dora ka kalifa ka rike wannan dukiyar ka rike wannan ragama nan gaba ka dan zai kwace biya wani kuma bayan da zaka yi ko kana da rai ko ka mutu ana fahimtar wannan to wannan ita ce duniya kawai yasa kai abin da zaka gama da ita lafiya kai abin da Allah yake yarda da shi kai abin da Allah ta'ala yake so to dukkan wanda bai imani da ranar alkiyama ga irin wannan sifa ta san ji Allah na kyamar 'ya'ya mata da wulakanta su da tozarta su da danne musu haƙƙi da cinye musu gado da wulakanta su ka zama dan aure saki wannan wulakanta mata ne ka zama dan auren kawai da ka aura ka saki dan kana da dukiya kana da kuɗi wannan duk iya cikin wulakanta mata iya cikin tozarta rayuwarsu ko ka zama dan refin dan fyaɗe ka zamto mai ɓata ‘ya'yan mata a gari da ƙarfi ko da kuɗi ko ta hanyar zinaci-zinaci wani iya cikin wulakanta mata wanda laifi ne mai girma abun Allah subhanahu wataala iya cikin laifin da Allah baya so kuma ya kyamace shi ana fahimta lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi walillahi al mathalul a'la Allah ta'ala shine yake da siffa madaukakiya an gane ko dan Abbas yake cewa mathalus saw shine Allah lillazina la yu'minu bil akhirati mathalus saw sai dan Abbas ya kwatanta da wuta duk wanda bai imani da lahira ba ta wuta ce magomarsa walillahi al mathalul a'la dan Abbas sai karanta sai fassara masalul a'la da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine masalul a'la an bayyana wa huwa al-azizul hakim Allah ta'ala shine mabwayi ko mai hikima na'am aya ta gaba ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
Allah ta'ala ke cewa walau walau yu'akizullahu an-nasa bi zulmihim da Allah ta'ala iya rikar mutane da zunubansu da zalunci a ce duk abin da muka yi Allah zai hukunta mu aka duk abin da muka yi na zunubi da zalunci Allah zai hukunta mu kan wannan abu to Allah ya ce ma taraka alaiha min dabba da abin da ba abin da zai wanzu a bayan kasan nan da kowa ya mutu ba a yi zalunci iya kashe kasa iya kashe al'umma iya ɗebe albarkar ƙasa duk al'ummar da suka yi ƙaurin suna da zalunci ko azzalumai cikinsu to wannan al'umma da wahala su yi albarka ana fahimta zalunci iya sababar da ɗaukewan albarkar abubuwa kuma zalunci kansa iya zama duhu gane shi a zulmu zulmatu ne mara kiyama shi zalunci duhu yake komawa a ranar da kiyama ana fahimtar wannan saboda haka mu kula kan cewa da Allah ta'ala iya kama dukkan mai zunubi da zunubinsa dukkan azzalimi da zaluncinsa to ba abin da zai saura a bayan kasa komai sai ya halaka ma taraka alaiha min dabba Allah ta'ala ba zai bar komai ba ai dabba shine kullama ya dubbu alal ard da abin da yake motsi ya juya akan kasa mutum ne aljani ne tsuntsu ne kwari ne tsutsa ne waye waye duka in an ce dabba ba ana nufin ragon gidan ko akuya ba duk abin mai motsi a bayan kasa na ce masa dabba ma saraka alaiha ko ma saraka ala zahariha min dabba dabba shine kullama ya dubbu ala al duk abin da zai motsa a bayan kasa ya juya ana ce masa dabba yasa malaman mantiki suke cewa al-insanu haywanun nafiq shi mutum dabba ne amma mai magana rago tinkiya da sa da sauransu kuma dabbobi ne marasa magana ana fahimta Allah ta'ala yake cewa da Allah ta'ala bai bar kowa a bayan ƙasa ba fa yu'ajiluhum bil uquba ala kufrihim wa isyanihim da Allah sai gaggauta kama su da uquba akan kafircin su kuma da sabon su Imam Qatada bin Di'ama as-Sunusi Allah ya masa rahama yake cewa qad fa'ala Allahu zalika fi zamanin Nuh alayhi salam Allah ta'ala aikata irin wannan a lokacin Annabi Nuh alayhi salam sai da ya halakar da duniya gaba daya an gane ku sai dai halakar da duniya gaba daya hatta idza jaa amruna wa farat tanu
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا يغوب إلا سفينة ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وعال بينهما الموج فكان من المغرقين Allah ta laki ba mu labarin da ya halakar da duniya gaba ɗayanta a lokacin annabi Nuhu alaihi salam lokacin da al'amari ya zo inji Allah farar tannu igun da ake gasa masa sai ruwa ya fuffugo daga ƙasa shine alama ta wannan abu daga murhu da ake gasa masa daga nan ruwa ya fara bulbula shine alamar tufan ke kuma ruwa ne sama da ƙasa ga ruwa iya bulbulowa ta ƙasa ga sama tana zuba ana fahimta wa faratan nur qulna hamil fiha sai muka ce Nuhu alaihi salam a cikin jirgin ka wannan jirgin da ka sassaka to ihmil fiha min kulli zawjin ithnayn min kulli zawjin ithnayn ko min kulli zawjayn ithnayn dukkan wata halitta ka samu mace da mijinta an gane ko ka dauki tsuntsu mace da namiji ka dauki akuya ka dauki tinkiya duk dai wata halitta ka samu mace da namiji a cikin jirgin sai ku tafi shine faslu ku min kulli zawjayn ithnayn wa ahlak da iyalanka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana sai dai wanda kalma ta kasiri ta gabata a kai shine ɗansa wanda Allah ta'ala bai kaddari yayi imani da Annabi Nuhu alaihi salam wa ma amana ma'ahu illa kali Allah ce duk tsawon lokaci da annabi Nuhu ya dauka iya wa'azi shekara 950 Allah ya ce ba a yi ba a samu masu imani da shi ba sai jama'a yan kadan Ibn Kasir a tafsirin sa yace ba su mutum 40 ba tsawon shekara 950 ya iya wa'azi amma mutane kadan ne suka imani ana fahimta wakalar kabu lokacin da za ku hau wannan jirgin an fahimta me za ku ce bismillah wannan shine ki na jirgin a ta da shi a samai giya duk da bismillah kuma ya tafi akan ruwan da bismillah an fahimta wakalar ka biya bismillah majaraha ko bismillah majariha shine dama imala kubra ko inda inda imam al-hafiz an ce qur'ani anan yake imala kubra imam al-hafiz imam al-hafiz gaba daya qur'ani wakalar ka biya bismillah majariha wa mursaha ita bismillah ita ce tafiyar ita ce tsayawa in ya so ya tsaya sai ya ce bismillah sai ya tsaya in ya so tafiya sai bismillah sai ya tafi an gane ko ai idza rasat wajara idan zai tsaya sai ya ce bismillah idan zai tafi sai ya ce bismillah yasa kai ma addu'ar ka ta hawa akwai bismillah ka ce bismillah an gane ko alai sakkarna hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun za ka hau jakinka ne dokinka ne mashin ɗinka ne motanka to ka hau da wannan sai Allah ya tsare mashi musamman mashi na masu gudu ne yanzu an ba da bismillah ba ba zai tsaro ba ko irin motocin nan masu shegen gudu ka yi bismillah sai ta tsare ma wannan an fahimta inna rabbi la ghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu yake kiran ɗansa ku duba soyayya irin ta da uku yake kiransa wanada nuhu ibnahu wa kana fi ma'az fi ma'azil iya can gefe ya koma can gefe annabi nuhu ana ta zuwa masu imani san ta hawa jirgin ruwa shi kuma ya koma can gefe yace ya bunayyar kan ma'ana ya kai dan dana ka zo ka hau tare da mu mana wala takum ma'al kafirin kar ka zamto tare da kafirai ka zo nan mu tsira qala sa'awi ila jabalin ya'asimuni min al-ma sai yace ai ga wani dutse can zan je in jingina da zai tsare daga wannan ruwa sai nuhu yake cewa la asima yau min amri la illa ma a yau ba wanda yake samu tsaro daga Allah sai wanda Allah ya masa rahama Allah ya sanar da ni duniyar duk halaka ba suna wannan maganar wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin sai Allah ta'ala ya kawo ta igiyar ruwa sai ta shiga tsakanin nuhu da ɗansa iya ganin sa iya jin magana sai Allah ya ginda igiyar ruwa shikenan sai Allah ya raba tsakanin sai zamto cikin halaka kun mutane sai imamu kata da yake faɗa walau yuwaqidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba sai yake ta qad fa'ala Allahu zalika fi zaman Nuhi alaihi salam Allah ya aikata irin wannan halakar da duniyar da yake zai yi to a lokacin annabi Nuhu Allah ya yi sai da duniya ta zama to new generation ne a duniya komai sai da Allah ya kone shi a bayan kasa an fahimta da mutanen da aljanun da kwarin da komai sai da Allah ya gama da shi aka sabo sabon mutane aka zuba inna sha nuzhibukum wa na'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah ya inna su wallahi na tafiyar da ku gaba daya duka Allah ta'ala zai tafiyar da mu dukan mu sannan kawo sabin wa'ansu mutane zuba bayan kasa kuma Allah ce sun mala ya kunu amsalaku ba za a zamto irin ku ba masu koye kaya dan su yi tsada su siyar azzalimai ba za a zamto irin ku ba shine sun mala ya kunu amsalaku an fahimta ke yasa mu ji tsoron Allah wallahi Allah ba wasa yake da mu ba idan Allah ya so cikin kibtawa da bismillah sai Allah ta'ala ya halaka duniyar gaba ɗaya ana fahimta sai Allah ta'ala ya halaka duniyar saboda ka wannan shine abin da Allah ta'ala yake sanar da mu da Allah ya so ko kuma da Allah zai kama mutane da zaluncin su to ma taraka alaiha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah ta'ala iya jirkinta wa mutane zuwa ga wani lokaci wanda Allah ya ambata shine inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya madakata dukkan al'umma da Qur'ani yake ba mu labari idan Allah ya turo annabi yayi wa'azi kan wata laifi da ake wa Allah to idan al'umman nan ba su gyara sun tuba ba sai Allah ya halaka su haka ta faru ga annabi nuhu annabi huda annabi salihu annabi shu'aib duk haka ta faru da su to mu alfarma muka shiga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakat yace Allah ina roƙonka kar ka halakar da al'umma ta akan wani laifi da suke aikata ma gabaɗayan su sai Allah yake cewa ya rasulana na karba kowa ya ga matsiyarsa zai same ni a madakata yasa ga 'yan luwatsi nan ga 'yan shan jinin mutane nan ga 'yan cin rashawa da hanci nan ga shegun nan ga 'yan iskan nan duka kamar Allah bai san da su wallahi ya san da su kowa ya gama tsiyarsa alfarma muka shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba dan wannan addu'ar ba da ai labarin da ya zo na labarin ake ai laifin namu laifin nasu ba fun da namun ba fun nasu sarki yayi ba akufarukum khairu min ulaikum أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة
ba ɗaya daga ciki Allah da ya faɗa mana da ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam ke ta manzo Allah faɗa mutanen ka akufarukum kafirtin da kuke ku khairun min ulaikum ya fi na wancan sarki ne ai bai ba din laifin ɗaya ne laifin zina zina ne laifin luwaɗi luwaɗi ne laifin sata sata ne laifin da Allah ya kama wancan mutane da na tafifil mikiyar wal mizan lokacin annabi shu'aibu shine irin wannan laifin da ake aikatawa ba wani laifin da yake din laifi ne ko an shiga alfarmar manzon Allah am lakum bara'atun fi zubur ko ku an rubuta ku ku tattune a cikin Qur'ani an rubuta ku ba ku da laifi duk abin da za ku yi ba ku da matsala kawai ku yi akwai wani ayar Qur'ani babu manzon Allah ya roki Allah cewa duk abin da al'umma ta zai karka halaka ta a lokaci daya Allah ya ce manzon Allah na karba ban halaka su sannan sai Allah karka halakar da al'umma ta da annoba kar annoba ta zo duka ta tafi da su sai Allah ya ce na karba ya sa masu tauhidi lokacin corona bacin su suke ko ba gaskiya bane wallahi mun san bayan da zai Allah ya kai mu da corona gaba ɗaya ba zai yi ba tunda manzon Allah ya roki Allah kuma Allah ya karba amma wanda ba sani bai su dinga tsoro bai sa ba ba za su da mutum ba suna tsoro kan su mutu ita kuma wannan mutuwa tana nan da corona da ba corona duk mutuwa za a an fahimta sannan ya ce Allah ina roƙonka al'umma ta kara karkan terarrabu ya zamto sun dunkule gu ɗaya sai Allah ya ce a wannan ban karɓa ba wale zalika khalaqahu ai dan wannan ma na halice su ga gaskiya nan wani ya ƙi wani ya bi wani ya so gaskiya wani ƙi gaskiya amma duk hujja da bayanai ga sunan wanda ya saba akan son zuciya to ina da gidan da zan sashi wanda ya bi daidai ya kisan zuciyarsa ina da gidan da zan san shakiya ba fa amma man tsaga wa asarar hayatar duniya fa innal jahima yal ma'wa wanda yayi dagawa ya bi son zuciya inji Allah to iya da gidan da zan san shine wutar jahim wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa anil hawa من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى wanda ya ji tsoron tsayuwa ga ubangijinsa ya yi daidai ya kamanta ya yi gaskiya ya yi amana ya so al'umma ya daina neman su da shari ya yi ƙoƙarin gamawa da rayuwa lafiya wani hannarsa anil hawa ya hana zuciyar saranta duk abin da son rai ne son zuciya ne ba zai bi ba to sai Allah ya tafi innal jannata hiya al-ma'awa irin waɗannan mutane aljanna ce makoma su Allah ya samu da cikin su an fahimta to wannan Allah ta'ala yake cewa a da Allah iya kama mu da laifin da muke aikatawa ma taraka alaiha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yasta'atun sa'atan wa la yastakdimun idan ajalin yazo lokacin da Allah ya yanka yazo to shikenan la yasta'atun sa'a ba wanda za a jirkintawa daidai sa'a daya sannan wala yastakdimuna ba wanda za a gabato da shi lokacin sa bai ba shirkinka da nagartarka ba zai sa Allah ya ƙara maka wani ɗaya ba haka nan fitinarka da tsiyatakarka ba za su Allah ya janyo ajalinka kafin ya zo ba kowa abin da Allah ya yanka masa na ajali sai ya cin ma zai fito shine la yasta'kunu sa'atan wa la yastaqdimu aya ta gama
تالله لقد أرسلنا
na'am wa yaj'alu lillahi ma yaqra ويجعلون لله ما يكرهون وترفع ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مكرمون Allah ya ce wata sufa ta su dai su waɗancan mushrikan wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu suna jingina ma wa Allah abin da suke kyama a ransu abin da ba sa so yin jingina wa Allah shi ai in ma yakrahuna li anfusihim yani albanat sai su jingina wa Allah ƴaƴan mata su kuma sun kyamace wannan a ransu wa tasifu ai taqulu ne sai su faɗa anna lahumul husna sai ai a lahirar ma idan kiyamar ta tashi ai mu ne da mai kyau mu za a bawa aljanna wa qalu lan lan yadkhul aljanna illa man kana hudan aw nasara haka suka ce ai ba ma min shiga aljanna sai mai hude ko ba da sare sai ai tilka amaliyu wannan burin su ne kawai ba wani abu da yake da gaskiya sai suke cewa ai anna lahumul husna wa an suka ce alhusna su suka fasara da albani ai duk yaya maza na mu ne sannan kuma duk abin da suka jingina wa na matan su jingina wa Allah wannan haka wa ansu malaman suka ce wa ansu kuma suka ce alhusna shine a aljanna fil ma'ad aljanna idan kiyama ta tsaya in kana muhammadan sadiqan fil ba'd har har in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa a kiyama to aljanna mata mun ce haka suke faɗa sai Allah ya ce la jarama hakan kina tabbas hakika shi kuma dan abbansu sai fassara lajirama da bala abin da kenan shine can sun ce a watasifu alsin alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna haka dai cewa in an je lahirar ba mai kyau nasu ne kaga da awa suka yi go dama kuma ana zuwa da bala kan ijaba annafil isbat ijabatun anin nafil isbat kamar wani ya tabbatar da abu kuma abin nan ba haka bane idan za a tambaye ka da larabci a ce abin nan da wani yi haka ne idan za ka ture magana sai ka ce bala kana nufin ba haka bane in kuma haka ne sai ka ce na'am ita na'am tana zuwa isbatul isbat jawabun anil isbatul isbat ita kuma bala tana zuwa anil nafil isbat kaga can sun ce anna lahumul husna sun ce in an je lahira ma aljanna ta mutu dawa suka yi ko ba dawa suka yi ba dawa suka yi dawa su gaskiya ce ba gaskiya bane sai dan abbasu ya ce la jarama agun bala take ne idan ka ce bala to ka rushe magana su kenan da'awar su ba haka take ba me zai biyo baya la jarama anna lahumun nar ai bala abinda suka faɗa a baya ba haka bane su abinda ke kansu shine wuta ce rabon su kawai tunda ba su da imani sun jina sun gina wa Allah yaya mata sun yi shirka sun yi sabo ba su tuba ba su mutu haka anna lahumun nar cewa wuta ita ce makomar su kawai wa annahum mufratun ay musrafun za su wuce gona da iri azabar ta yi an musu israfi ma'ana sai an musu kamar almubazzaranci kenan ko sai an musu israfi da azabar ma'ana azabar sai an ƙara ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau haka wa an su malaman suka fasara wakila mutayyaun amrillah ai mufraduna sune masu masu wulakantar da umarnin Allah wakila mansiyuna fi nar wa an suka ce mufraduna ai mudan da aka bari a wuta ai mutrakuna fi nar wa kala muqatil muqatil bin hayyan yake cewa mutrakuna ai mufraduna shine mutrakuna za a bar su a wuta ai birzin farra dai daga cikin malaman luga yake cewa muqaddamuna ila nar mufraduna shine muqaddamun za a gabatar da su wuta sai ya kafa hujja da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ana fartukum alal haud ina gaban ku zan gabace ku a kiyama ku same ni a kafkin alkausara haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam zan riga ku je ku same ni a wannan gu Allah ya samu samu manzon Allah abu zai riga kowa zuwa kafkin alkausara ya zauna jira al'ummarsa idan al'ummarsa sun zo su sha wannan ruwa an ce duk wanda ya sha wannan ruwa ba zai ƙara tunci shi ruwa ba har abada mala'iku suna gewaye suna musu barka barka daga wannan shan ruwan to takin gaba aljanna za a ce amma duk da haka abu sai Allah ya kuruwa su mutane sai manzon Allah ya ga mala'iku suna kwararo an su abu sai manzon Allah ke ce haula ya ummati mala'iku dan ce ma mutane na ne za ku kore su sai suke cewa li'annahum qad baddalu ba'dahu wa ghayyaru ai ya rasulullah bayan ka bar duniya sun canja addini sun canja sun kawo son zuciya sun cancanta addini ba kamar yadda kamar su aka ba sai manzo rake ta to fasuqan fasuqan ko kore su ni ma ba ni ba su ba ni ba su yasa duk abin da zaka yi cikin addini dan uwa kai da dalili kai da tabban Allah ya ce annabi ya ce haka magabatan su kai to wannan shine abin da zai saka samu tudun tsira gobe kiyama amma ka guji kirkirar abubuwan da ba su da asali a addini zaka dinga aiki kuma sai ka ji lahira ka sha mamaki da Allah da manzo sunna ba ruwan su da wannan aikin da kake saboda ka irin wannan kirkire kirkira shi yasa mala'iku suka kore waɗancan mutane a gaban tafkin al-kafar Abu Barkiya domin sun ciwa mazala sun canja addini sun jirkita shi bayan kafin sun kawo abubuwan da ba shi a cikin addini kuma sun ci addini abubuwan da ke cikin addini kuma sun yi watsi da su ba sa yi ana fahimtar wannan to kaga in za ka yi addini dan uwa ka yi ƙoƙarin riƙe dalili kan duk abin da za ka yi addini wannan shine addinin da Allah yake so kuma manzon Allah bai alfahi da shi a gobe kiyama wannan shine fasara da farra da yace mufratuna sai yace muqaddamun ai za a gabatar da su wuta sai ya kafa hujja da wannan hadisi cewa manzon Allah yace ana farqukum alal haus ina gaba da ku ina jiran ku ina gaba a kiyama ina tafkin alkausara ina jiran ku ku zo ku same ni a gobe sallallahu alaihi wasallam sai ina ganin mun zo karshen aya kuma lokaci ya ci mana za mu samu matsaya nan insha Allah idan Allah ya kai mako mai zuwa mu tashi aya mai namba ta 73 a 63 a wannan sura mai albarka surtun nahl abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana muna cikin wannan karatu sai muka yi bakon alarama mana Ibrahim Musa wanda yake wakiltar alarama idan baya domin alarama ya fara mana nisa gaskiya international alarama ne ana nema yi gajiya a Abuja a Sokoto wata rama a waje za ka ji shi to Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki Malam Ibrahim Musa muna ma fatan alkhairi barka da zuwa Allah ta'ala ya albarka akwai Alhaji baban gida shi ma wanda a tsoman majalis suna ta tambayar sa to shi ma ya tsanci kansa cikin tafiye tafiye na aiki ran laraba zai zo kuma yake sanar da yayi wani bako wanda bakon ya tsaye da shi har zuwa wajen sanar isha'i amma yau muna tare da shi ya zo shi ma Alhaji baban gida muna masa fatan alkhairi Allah ta'ala ya kara wa rayuwa albarka muna addu'a ga dukkan ma'abuta wannan majalisi Allah ta'ala ya wa kowa albarka akwai limami na kamsu salawati na wannan masallaci malam yaya akwai yasta yanzu haka haliyan ba ta da lafiya tana da larura ta jinya to yake cewa a faɗa wa ƴan uwa a fata addu'an Allah ya ba ta lafiya to muna addu'an Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai ɗaya ma daga cikin ƴan uwa da muka sa yarsa addu'a ita ma makon da ya gabata ita ma muna ƙara mata don Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai ɗan uwa da muka sa shi addu'a ran Laraba muka ce na fama da ciwon shakwa har bai zo wajen karatu ba ta yau muna tare da shi duk da haka dai muna ƙara don Allah ya sauwaka masa Allah ya raba shi da wannan larura da shi da dukkan ƴan uwa gaba ɗaya akwai ɗan uwa Alhaji Adamu wanda yake tsohon kasuwa wanda ranar Laraban na shekaran jiya ya gayyace mu mun je an buɗe wasu shaguna na sana'arsa wanda ya samu karuwa ta ci gaba a kasuwancinsa to muna buƙatar sa shi addu'a Allah ya masa albarka a kasuwancinsa ga kasuwanci kuma ga addini yanzu ma muna tare da shi a wajen karatu yau alhaji adamu mai akuya ya gina ofis a tsohon kasuwa na harkar bangon da suke Allah ta'ala ya masa albarka a kasuwarsa ya tsare masa dukiyarsa ya sanya masa albarka cikin al'amuransa da mu gaba ɗaya akwai malam isa darakta da yake kula da media tamu shi ma ya yi tafiya da zama dab da fitowa ta daga gida mun waya da shi muna addu'an Allah ta'ala ya sa ya dawo lafiya abin da aka tafi a kansa na tafiyan Allah ta'ala ya bada nasara Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a kuma dawo lafiya akwai masu neman addu'o'i daban-daban wa sun rubuta wa sun aiko wa sun faɗa da baki to duka dai dukkan mu muna da bukatu a gun Allah muna addu'an Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu ya sa mu yi lafiya mu kammala lafiya dattawan wannan unguwa irin su Dr. Tijani da Alhaji Malam da liman da na'ibinsa da ladani malam usman da sauran su malam umar da sauran 'yan kwamiti su malam alburawi da sauran dai 'yan kwamiti wanda lokaci bai ba mu dama su baban mu azumcin kama sunayensu to Allah ta'ala ya musu albarka da wani da kewa addini muna roƙon Allah ta'ala ya karba da mu da su duka Allah ta'ala ya amsa mana muna ƙara addu'a da Allah rahma Allah ta'ala ya biya masa bakatun alkhairi Allah ya kawo buɗi da alkhairi a cikin rayuwa Allah ta'ala ya sa a gama da wannan rayuwa lafiya da abin da aka sa a gaba na alkhairi Allah ta'ala ya cima shi muna addu'a Allah ta'ala ya wa kowa albarka to Alhaji Hassan mai buhu shi ma iya cewa yi masa addu'a muna tare da shi a wannan majalisi Allah ta'ala ya masa albarka akwai Alhaji Bukari mai turarebo shi ma kwarai da gaske yana cewa sashi addu'a muna masa don Allah ta'ala ya masa albarka na mu ga kawo ɗaya daga cikin dattawan wanda kullum muna tare da shi iya zuwa daga can wura birijigo daga jawar jatau kullum muna tare da shi ga shi nan gefe daga bangaren arewa dattijo ne kwanaki cikin azumin matarsa Allah ya mata rasuwa kuma shi ma ya dan jinya haka bayan sallah to duka dai muna masa don Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara wa rayuwarsa albarka da zuriyarsa wannan ganin su da muke a nan iya kara mana kwarin gwiwa kwarai da gaske maga dattawa irin waɗannan a wajen darasi to iya kara mana kwarin gwiwa Allah ta'ala ya ƙara musu albarka ya ƙara yawan rayuwarsu albarka ne wannan gida Allah ta'ala ya ƙara masa albarka rayuwarsa harkokinsa da yasa a gaba na alkhairi Allah ya cimma masa abubuwan da ya doso shi kuma Allah ta'ala na shari Allah ya kaɗe masa duka mahaifiyarsa Allah ya ƙara mata lafiya iyalansa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu sauran iyalansa da ma'aikatan gidansa Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ya samu lafiya mu gama lafiya akwai gayyata ta buɗe masallacin juma'a da shi ne wannan gida ya gina a unguwar herwagana a rana ya tau in Allah ya kai mu an danka wa kungiya ta jama'atu izalatul bida bai kamata sunna bangaren bolari ita ya danka wa masallacin kuma insha Allah an gama shirki da tsaf har shugaba na kasa da su malam Kabiru Gombe za su zo a rana ita za a bude wannan masallaci wanda Allah ya sa ya sami ikon zuwa to ana gayya wanda kuma bai yi ba sai addu'a Allah ta'ala ya sa albarka ciki waɗanda aka ba jagoranci masallacin Allah ya iya musu Allah ya dafa musu Allah ya kama musu da mu gaba ɗaya Allah ta'ala mai da kowa gidansa lafiya ya amsa mana addu'o'in mu da ayyukan mu na alkhairi
makaranta da aka sadar
ai abu za a buɗe wani tsari a lafiya wanda an buɗe kuma kamar yadda aka faɗa malam shi ne mai kulawa da jagoranci na wannan makaranta. Allah ya san ikon da dai gobe insha Allah za a fara karatu a wannan wuri kamar yadda yan uwa suke ta tambaya maganar ko ko ya yi tsari yake ba za mu yi tattalin da kuma mu yi gaskiya ne ba wutar labar wanda yake da bukata Je makaranta.
sai ya je ma makaranta saboda kar mu fara magana kuma sai su gashi su halatta kuma Bana yi.
su kawo mana zai ba za mu bari a yi ba za a fahimci ba saboda haka makarantar tana da cikin makarantar malamu da karfe sun malamu da akwai layi da yamma da shi ya yi yamma a cikin tarzoma akwai masallaci a wannan wuri da masallaci sai wannan makaranta kwarai da saboda haka gobe Allah ya yau za a fara darasi a wannan wuri saboda haka duk mai bukatar kawai na yara ko na jami'ansa su ke yi harafa wannan makaranta gobe da zai za a fara shi da mata saboda haka mu yi ƙoƙari mu je mu je kwan domin mu shigar da wato iyalan mu su ma ya zama ana karantar da su kar ya kasance kowace muna wurin karatu ga su kuma mu bar su a gida suna da mu mu da mu aka fara shiga mu kiyaye kanmu daga wannan ruta sannan kuma sai iyalan mu amma galibi muka zuwa wani karatu duka saka a wani ruhu muna da sauran su kuma ko suna da hanyar jari da gaskiya idan muka ci gaba da haka ba mu ɗauke domin da aka tura mana yadda muke fafi za mu je mu nemo abin da za a ci wani ko ta yaya ta hanyar haram da haram za a nemo a kawo wannan karanta ba wajibi ne kuma yana mu ya kuɗi tunda an samu malamai da za su yi yadda muke zuwa su ma mu ɗauke su mu kai su wannan makaranta galibi aka zo za a yi aure wani hashar da shi ake samun sa akan karatun zamani sai ya yadda za ta yi boko kafin nan a yadda a yi aure amma ba a taɓa cewa ga wani an kawo ce na maganar jere da wannan zamu ba gaskiya ne gaba ba a samun irin wannan haka ne haka ne ya kamata gaskiya yadda muke nuna abin da za su yi wajibi da kuma kai su makaranta yadda ake tsoron tattaro abin da ya shafi da su ma a yi da kawai da su.
gaskiya ne gaskiya Sannan a tura wani da da su ayyuka na a gani saboda su ci gaba da kulawa da yara da mutane Da fatan za a yi rushe a je a yi wa mata rikinta da kuma yara a wannan makaranta ko ba tana da za a ci gaba da karatu kuma a ci gaba da ci da wannan ko wannan makaranta tana da girma a kuratu zuwa sosai muna fatan za ta ji jika da yawa muna fatan Allah ya dauke shi wata ciwo za a fara wannan karatu a ta Allah kuma ya dauke dukkanin albarka da ke daukewa a wannan makaranta Allah ya kara inganta lafiyar malam wajen jajircewa da dogewa kan da da kulawa wato da wannan jagoranci da aka bashi da wannan makaranta Allah ya dauke shi wata ciwo sa a yi lafiya a makaranta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
sai mala ya gama addu'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum